الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيء بعد كراتون توحيدي نا ألفية التوحيد درسنا قوم الشابك كينا زام تاشي أبيتي نتري أكد همسين تقوس an gan shi ko? to alfiyatu tauhid wanda sheikh walid ibn rashid ya rubuta hafizahullah ya ce wa minan nawaqibi an takuna muwaliya kullal li ahli shirki wal wasaniyati ay batinan hubban likufrihim likufrihim faman أي باطنا حبا لكفرهم فمن يتولهم من قلبه فلردتي يرضى بكفرهم ويرجو نصره وعلوه سعيا بكل إعانة تلك التي حكموا على أصحابها بالكفر لا في غير تلك الصورة أما الموالاة التي في ظاهر لا في الفؤاد لرغبة أو وهبة أو رهبة لا في الفؤاد لرغبة أو رهبة فنقول تلك محرم وكبيرة لكنها ليست تؤول لردة yace wa minan nawaqidi ya daga cikin ababen da ke walwale tauhidi an takuna muwaliyan ka zamo mai jibinta mai soyayya mai nuna soyayyaka da jibinta kullan dukkanin jibinta li ahli shirki ga ma'abuta kafirci gaba ɗaya kai ka nuna soyayyaka gare su to wannan kafirci ne kuma ya walwale maka imani walwasaniya da ma'abuta bautar gumaka ai abin da nake nufi da soyayya ba tsinan hubban ka so su so na zuciya na ɓoye likufurihim kuma saboda kawai kafircinsu ya birge ka to wannan ya raba ka da imani faman ya tawallahum duk wanda ya jibinci kafirai mushirkai min kalbihi daga zuciyarsa faliriddati to wannan ya bar addini saboda ka ba a son kafiri so na zuciya ko za ka so shi ka so shi so na halishi na baki kawai amma a zuciya ba za ka so shi ba wannan ya keɓanta ne ga 'yan uwanka masu imani su za ka so su da zuciyarka da kuma bakinka to wannan kenan tunda Allah ya ce wanda ya jibince su to shi ma yana daga cikinsu to wannan tawallin ana magana na zuciya hmm? shi ne to ya za mu yi mu gano yana son kafirai har a zuciyarsa to gashi za a yi bayani shine yarda bi kufrihim zaka ga ya yarda da kafircinsu har ma kila yana taimaka musu ya gina musu coci ko ya ba su tallafi da makamantansu ko ya ɗauki 'ya'yansu karatu da sauransu wayar ju nasarahu kuma zaka ga yana fatan cin nasarar addinin nasu na kafirci wa'uluwahu da ɗaukakarsa sa'ayin bi kulle i'anati zaka ga ma yana ƙoƙari yana sa yi wajen dukkanin ba su gudunmawa ta yaya za a addini ya ci gaba to da kaga mutum na yin wannan to kai tsaye za ka ce wannan arni ne ba musulmi ba ne ya bar addini tilka waccan soyayya allati waccan da ta gabata hakamu ala ashabiha malamai sun yi hukunci akan masu wannan soyayya bil kufri cewa wayannan kafirai ne amma duk soyayya da ba irin wagara malaya bayani ba to ko kawa kafiri ita ba a kafirta ka so haka duk wanda ya zaɓi arni don wannan manufar to ya kafirta ba musulmi ba ne an gane ko? haka ko mutum ya zaɓi kafiri kai tsaye ba a ce a ya bar musulunci a za mu duba magani mi an manuhate na zaɓen kafirin in yayi ne don addinin kafirin ya ɗanyi sama eh to ya kafirta ya bar addini ba musulmi ba ne fi gairi tilka surati la fi gairi tilka surati ba a kafirta mai soyayya zuwa ga kafirai a surar da ba gada aka yi bayani ba ita ta zai bayani yanzu ammal muwalatu amma jibinta da soyayya allati fi zahirin wadda kawai ita a zahiri ne amma ba a ɓoye ba lafil fu'adi ba ta kai zuci ba yana son kafiri amma da baki amma a zuciyarsa bai son shi to me yasa yake son sa a zahiri liragabatin saboda kwaɗayin abin hannunsa kafirin na yana da maski kai kaya to su su ɗena yake hange shi yasa yake yabonsa da sauransu au rahabatin ko kuma tsoronsa yake yi yana da yan kujera yana jin tsoron kai ya kaɓe shi eh ana samu haka ko to me irin wannan soyayya fa na kulu tilka muharramun wannan soyayya abin haramtawa ce wa kabiratun kuma babban laifi ce lakin na sai dai laisar ta ulu liruddati ba ta mayar da mai ita zuwa ga ridda amma fa fasiki ne an gane ko saboda wanda ya jefa makafiri ƙuri'a saboda kuɗi ba za ka fasikantar da shi ba za ka ce ya zama arni ba muddin dai babu son kafiran a zuciya shi shi mujarradin son kafiri a rai to wannan kafirci ne an gani da Allah bai sa mumine son kafirai a rai ba kenan in haka so kafiri to kai ne ka ɗauko soyayya ka samu ranka ba Allah na ya sa ta ba Allah ya sa ƙauna da soyayya ne ga 'yan uwansu mumine an gani kamar yadda ya ɗauki soyayya kafirai ga ‘yan uwansu za ga duk kafiri yana son kafiri za ga duk mumini yana son mumini in dai muminin gaskiya ne fa sannan duk kafiri yana son ɗan uwansa kafiri in dai kafirin gaskiya ne to wannan shi ne wa daliluhu ko wa daliluha to dalilin waccan magana kar ka ɗauka ko da kamun kai eh akwai hujja sai ce ma fi sahihi abinda ya zo cikin sahihul bukhari li hatibin ga babban sahabin nan hatib ibnu abi balta'ata fi ƙissatin ma'arufatin mashhuratin a wannan ƙissa wadda sananna ce kuma ta shahara shine annabi yaƙi ya shirya zai kai ma makka mutanen makka ƙurai shawa to da shi wannan sahabin babban sahabi ne da shi an kai badar da ya ji labari shi kuma yana da yan uwa a can yan uwan kuma ba su da ƙarfi suna da rauni ba su da irin manyan mutane haka da sauransu waɗanda ko abu ya taso za su ba su kariya to asirce sai ya rubuta takarda sai ya aika musu su ba su musulunta ba yan uwan nashi yana mai sanar da su cewa to annabi ho zai kawo zai kawo yaƙi a makka sai ga Allah ya saukar da wahayi sai ga Allah ya saukar da wahayi aka sanar da annabi tun kamin ma takardar ta ji mala'ika jibril ya zo ya ce ma annabi to ga abin da hatif ya yi ya rubuta takarda ya ba wata mata saboda haka ga ta can hanyar makka nan take annabi ya tura su sai na ali bin abi talib da wasu sahabbai kusan su uku haka annabi ya ce maza maza aje a cin mata kar a kuskura a bari ta kai takardar nan suka hau da wakai an ka cin mata na ganin da sai suka tare ta suka ce ke kawo takardar da a hannun takardar mi a zan bata ni wallahi babu komi hannuna kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza aka binciki kayanta da komi ba a ga takarda ba sai da ali ce kai tun da annabi ya ce akwai takarda hannunki wallahi akwai sai zare takobi ce ko ki fito da ita ko in sare miki kai sai hankalin zai tashi sai ta kwanci gashi kanta sai ta zaro takarda eh sai suka dawo suka kawo ma annabi ko da aka karanta ma annabi min hatib bin abi balta ta kaza kaza kaza kaza dai yana ba su labari sai da na umar ya ce da'ani aqtuluhu ya rasulallah ce banni in kashe wannan munafiki nabi ce a innahu shahida badaran ha ai babba ne ya ya halarci yakin badar eh to shine dalilin saukar ayoyin farko na suratul mumtahina ya ayyuhal ladzina amanu la tattakhizu aduwwi wa aduwwakum awliya to shi ne malam zai ba mu labari a kai shin abin da ya yi kafirci ne shi ne za mu ji sannan wani mataki annabi ya ɗaukan masa falakadita wallahum haƙiƙa shi hatsif ya nuna soyayyarsa zuwa ga wayannan yan uwa nasa ba musulmi ba ko ba haka ba to in ba haka ba sai ya bari a zuwa kashe su to amma ya tura takarda don ya sanar da su su yi sauri su gudu ko su yi wani abu walakin zahiran sai dai soyayya tashi zuwa gare su ta zahiri ce ba ta hakika ba ce labatunan ba wai ya yi ta ne har zuci ba bi mawaddatin ba ya yi ta ne da nuna ƙaunawa mahabbati da soyayya ba a'a manufar shi hatsi dalilin da yasa ya rubuta wannan takarda lakin sai dai arada ya yi nufin an ya kuna lahu yadun ya zan yana da wani ƙarfi shine yadun lihimayatil amwali wadda za ta ba da dama a tsare dukiyarsa da ya bari da ta yan uwan nasa don ya bar dukiya tun da hijira yi ga ƙa'ida kuma in za ka yi hijira su ƙwarai shawa ba su barin ka hita da komi in ka an miloniyan garin to in ka ce ka zaɓi annabi to komi ba ka hita da shi ga makidata komi komi su abu jihali ba su bari ka fita da shi ta ce to ka zaɓi annabi ya ce to mun baka rama ka je ka riske shi amma da gidanka da matanka da dukiyoyinka da komi naka to yanzu ya koma nasu to wannan dukiyar da ya baro har yanzu kasan dukiya ga shi yayo hijira amma har yanzu tana rai ne to ya tura wannan takardar ne domin a ɗauki mataki a tsare mai wannan dukiyar shi yasa ɗaya rubuta takardar ba wai don yadda da abin da suke a kai ba na bautar lata da uzza wazzuriya kuma ya baro sauran ya'ya haka ya'yansa da sauran yan uwa da sauransu yan uwansa haka ƙanana haka domin yanzu in sun sani su waɗanda ya kawo takarda ɗayan biyu ne ko dai su gudu da dukiyat ko kuma bayani ya watsu a makka sai su kafirai su yi wani tanadi wanda ba za su ma bari annabi ya kawo makka ba ta yadda dai ba za a shigo a yakin da za a lalata dukiyar gaba ɗaya ta bayu har a kashe hatta wa'annan zuriyar nasa ba to fa'afa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama anu sai ya faɗi ga abin da an manufa ce ga magana da malam ya faɗa cewa ya niyan ne don a bai wa dukiyarsa kariya ya samu waɗanda za su kula da dukiyarsa da sauransu sai annabi ya masa rangwani walam ya da bai kyale umaran sai da na umar li ya katulahu ba ya kashe shi da umar ya zaburo da takobi ya ce banne in kashe munafukin Allah na bai ce a a to shine bai kyale sai da na umar ya kashe shi bi sharril qatlati da mafi sharrin kisa bal abin da ya ce kala annabi ya ce in inna shahudahu badaran shi hatib din nan halartar yakin badar da ya yi kafaratun lahu zai goge mai wannan zunubin da ya aikata an ayi jirmin kabiratin duk wani babban laifi da don duk wanda an kai yakin badar da shi dukkansu kaka har sun kaba duniya ba wanda ya ridda cikinsu ba sahabi ɗaya da ya canza tauhidinsa ko imaninsa haka Allah ya ba su wannan lamuni duk wanda ya halarci badar haka kawai Allah ya ce ya yarda da su إن الله تعالى اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم إني قد غفرت لكم to haka duk wanda ya halarci yakin badar to shi bai da matsala to shi wannan sahabin da ya haka yana ciki kaga babba ne lauka na kufran to da abin da ya kafirci ne ma janahu abin da ya aikata na laifi lama afa anhu da manzon Allah ba zai masa afuwa ba biduni inabatin ba tare da tuba ba wa shahadati da kuma kalmar kalimatu la ilaha illallah kaga sai annabi ya ce to ya canza la ilaha illallah ita ce shahada anan amma ga annabi bai yi ba to shine dalilin cewa in mutum ya so kafiri so na zahiri so na kwaɗayi haka kaga shi na yi tunda ya kawo dukiya ya kawo zuriya to ba za ka kafirta mutum a kai ba amma abin da ya kabira ne muharramun ne lauka na kufran da abin da ya kasance kafirci ma janawa abin da ya aikata lama sa'ala an fi'ilihi da annabi ko tambayar sama bai mustafhiman yana mai neman yayi mai bayani li haqiqati yayi bayanin haqiqanin abin da yake nufi da annabi ko tambayar sa bai kadan sai dai a zartar mai da hukunci lauka na kufuran da abin da ya kafirci ne lam takun badaran lahu da badar ba za ta iya zamowa gare shi bil kafarati wadda za ta karkare mai wannan zunubin ba don badar ba ta goge kafirci amma tana goge laifi to ashe abin da hatib ya yi ba kafirci ba ne fi mazhabil ulama a mazhabar malamai cewa ba abin da ke goge kafirci sai tuba sai dawowa ga musulunci lauka da kufuran da abin da ya kafirci ne ma da'ahu Allahu bil imani da Allah bai ce mai mumini ba cewa ya ayyuhal ladzina amanu ashe kaga mumini ne eh la tattakhizu aduwi wa aduwakum awliya ashe kaga musulmi ne ashe abin can da ya yi ba mi a kafirci ba ne wasfan wanda an siffanta shi da imani 50 da'il aya a farkon wannan aya to sai ya kawo wata ƙa'ida wadda duk wani ɗalibin ilimi ya rike ta ita an mafita daga kowace irin kowane irin rikici na karatu inda ka rike ga ƙa'ida da za a gaya ba to za ka walwale kowace irin matsala waljam'u baina adillatil wahayaini hadawa tsakanin dalilai na alqur'ani da sunna sune alwahayaini ma'a imkanihi tare da yiwa hada su domin wajibati shir'ati yana daga cikin wajiban shari'a in ka zo kana son ka gano hakikanin mi a gaskiya mi a sahihi ga mas'ala to duk nasoshi da suka zo akan matsalan ka tara su duk ayoyin da suka yi bayani kan wannan matsala ka tara kaga nan mala ya haɗa mana tsakanin waccan aya da kuma wannan hadisi da kuma sauran ayoyi da suke gargaɗi akan nuna mi irin su la yattakhizul mu'minuna al-kafirina awliya to wanda ya rike ire-irensu ire-iren waɗannan ayoyin to hatta wannan sahabin ba sai ya fitar da shi musulunci ka gane in yayi aiki da zahirinsu tunda su ayoyin sun yi bayani ne zallar jibintar kafirai ba su yi bayanin wace irin jibinta ba to amma sai mun ka dawo muka ɗauki wannan aya ya ayyuhal ladzina amanu la tattakhizu sai mu fahimci cewa kenan shi wannan sahabi mumini ne waccan aya da Allah ya ce la yattakhizul mu'minuna al-kafirina awliya ba da shi Allah yake ba abin da ya ba na wayancan bane ka gane ai sannan wannan hadisi da ya zo cikin sayyul bukhari sai ya ƙara fassara mana abin da shi sahabin nan yayi to yanzu in kana son ka fitar da matsala ta wala'i bara'a ko soyayya ga kafirai duk ire-iren wayannan nusus da waɗanda ka nuna zahi da tsaurarawa da wa'idi ka tara su waɗanda kuma ka nuna sassauci su ma ka tara su sai ka hitar da hukunci to su kawarij in sun ka zo waɗancan ɗaya suke kallo duk wanda ya zafi kafiri ai kafiri ne su kawarij haka suke faɗa sai wanda adda raunin karatu wanda ya ɗauki fahimta irin tasu shi sa lokacin da ana siyasa tsakanin kafiri da musulmi malamai sun kai ta jan wayancan ayoyin an kai ta kafirta mutane amma haka irin wayan ga ayoyin irin su layan hakumullahu ba a jayo su ba ire-iren su wayannan duk ba a jayo su ba ire-iren wayannan hadisan duk ba a kawo su ba sai aka dasa ma mutane fahimta cewa bi mujarradin da ka zaɓi arne ka kafirta sai an ka karantar da mutane wannan sai haga a gida ɗaya wanda ya zaɓi musulmi yana ganin wanda ya zaɓi kafiri matsayin ba musulmi ba kuma gidansu ɗaya ko ba a samu haka ba saboda wacce gurgo fahimta saboda su malaman sun riƙe iya wa'ancan nusus da suke gargadi su kuma waɗannan ayoyin suna magana ne a kan soyayya ta zuciya ka so kafiri don addini ne ya ɗaukaka ba soyayya ta kwaɗayi ko abin hannunsa ba to kaga cakuɗe abu biyu kamar sai guda ko ga abubuwa daban-daban ka ɗauki rabi ka bar rabi shi ke kawo ɓarna kun gane karatun to duk mas'ala in kana son ka fahimci ta ta addini ka dinga haɗa nusus mata sai ka gano makaman zari bakin zari an gane ko to shine ya ce fassil ka yi tafsili mas'ala wadda ada tafsili ka yi tafsili kamar yadda yanzu kaga mali ya mana tafsili ya ce a soyayya kaza ga hukuncinta jibinta kaza ga hukuncinta fa itlaqul maqali kawai a sake raga mazzance a ce dai kaza kafirci ne a yi shiru hmm? bila hudan ko ba tare da cikakkiyar shirya ba to kadi jarra haƙiƙa ya ja wasu mutane a azama illatin zuwa ga mafi girman illa wa baliyatin da bala'i sai sun ka kore wasu daga imani sun ka kore wasu daga musulunci sun ka fidda wasu suka kai wasu wuta sai a ce ai da zaran baka je wa mawani ƙuri'a ba ai sunan ka arni to kun ji abin da ya kawo wannan ɗauka ayoyi nassi mutulaki kama kale gare shi to in ka dogara ga waɗannan ayoyin har wannan sahabin ba shi ma ya shiga wannan layin ba ba haka ba akasari ba za mu iya cewa ba a samu ba amma mafi yawancin 'yan najeriya in kaga sun zaɓi kafiri wala kwaɗayi ɗaina ba wai sun zaɓe shi ne wai don addininsa ba to musuluncin ma da suke da'awa suna yi ne yadda ya kamata su ba ma addini a gabansu su addinin su naira mi za su sa cikin aljihu tuwon gidansu ɗaya suke gyara galibi na'am za a iya samu wanda ya zaɓi arne kila don addinin su ko wani abu da sauran amma galibi duk wanda za ga suna zaɓen kafiri da sauransu to wannan to kukuwar abin da zaka ce zaka ce sun yi haramun saboda ala kulli halin ba a daidaita kafiri da musulmi afa na ja'alul menene musulmi na kalmujirimi ko ba gaba faman kana fasikan kaman kana mu'minan kaga la yastawun to ala kulli halin kaka kuskura ga daidaita arne da musulmi duk lalacewa musulmi inda ya tabbata musulmi ne fa bai ridda ba kakka kuskura ka daidaita su ala kulli hali wannan shine ka'ida diya da ya lalace to ya ci alfarman musulunci eh ba wai laifinsa ba za ka kallo a wannan musuluncin Allah ma yana raga mai saboda wannan sau da haka mutum ya zaɓi ƙarne to sai ka kalla mi adalin da ya sa ya zaɓe shi mutum yana hulɗa da arni yanzu kama abin da hidimarsa ya bayani ɗazu na interfaith kaga da yawa irin su sarkin musulmi wasu malamai sai an ka ce a yi su ma sun kafirta ka gani to kamin ka kafirta su sai kana da tabbas da yaƙini cewa alaƙan nan da suke da kafirai suna yin ta ne don kafircin nasu ya ɗauka kuma suna son su har zuciya kaga wannan abu ne mai wahala ƙololuwa sai dai a ce ba su kyauta ba sun yi haramun in har sun fifita kafiran kan wa'yan nan musulmai ko kuma a suna sun su ne saboda wani abin duniya kuma shi ne galibin 'yan najeriya duk wani da za a ga yana hulɗa da arni to kawai kwaɗayi ɗai ne amma galiban za a ga musulmi baya ma son arni ɗan najeriya wadda shi ne al'ada to a takaice dai a yi hankali siyasa na zuwa ba a san suwa za su fito ba kada a dinga ɗaukar kaulasan ana jefa shi inda an haka dama to ba haka tsara addini yake ba eh ƙalu malamai sun ce wamin ha daga cikin ma soyayyar kafirai ma ya juzo akwai wadda ma halarci ka kashi na uku kenan akwai ta shirka akwai ta haramun kabira akwai wadda a halat amma wata ƙiya an gani ta ƙiyatan eh ita ma za ka yi ta ne saboda ta ƙiyatan neman kariya daga cutarsa shi ne ma'anar ta ƙiyatan wadda ruratan kuma za ka yi ta ne a bisa lalura ba kana so ba min babi kashfi madarrati ita za ka yi ta ne babin tunkuɗe cutarsa an gani? yauwa misali kana rayuwa cikin arna mu ba ka iya hita cikinsu ko ba haka ba to a nan ya halatta ma ka bayyana soyayya zuwa gare su amma ita ma tana da haddi ta tsaya iya baki don abin da a cikin zuciyarka ba mai iya sama shi sai wa sai Allah yauwa yanzu don wannan na son ka ba ka iya gane so ne na gaskiya ne ko ba na gaskiya ba za ka iya gane saboda wannan abu ne na sirri to babu lehi yana ma yiwuwa ni abin da nake zargi duk wa'annan 'yan siyasa gada kuke gani suna son arnan kudu da sauransu mai yiwuwa ma wannan babi ne suna yi nema ta kiyatan don ɗai kawai a zauna lafiya yanzu waɗanda suka je kudu irin wuraren da za ka ga zunzurutun anna suke rayuwa ka yi bincike ka je da ɗaiɗaikun musulmi da ke zama ce da suke shan wahala da wulaƙanci yanzu wanga abu da aka yi sokoto to musulmin da zai shiga matsala hannunsu a dalilin wannan allah ɗaya san iyakarsa kuma kowa ya san da haka to bai yiwa su wa'annan da kuke ganin suna dan jin wani tsoro tsoro haka su fito su su bayyana waye waye yana ma yiwa ta kiyatan ne wani kuma a siyasa sai yake kariya amma yana da manufar in ya hau ya wulakanta kafirci to wallahu alam ne wanda ya taƙiyatan yana da uzuri wanda kuma bai taƙiyatan ba yayi ne a zahiri yayi haram wanda ya kuma har a zuciya to shi kuma ya kafurta shi kenan an huta hmm? to ka gani kai da kake irin wa'annan maganganu da sauransu da su matasan da za su fito su kashe kirista kaza ya zagi annabi su ba su da lalura taƙiyya ba can suke zaune ba kuma ba wani shugabanci gare su ba kowa ba ne da sauransu mai yiwa suna yi ne kada fitina ta ɓarke tsakanin kudu da arewa wanda Allah ya tsare duk sanda an ce Najeriya fitina ta barke tsakanin kudu da arewa Allah ɗaya san inda za a ji ko ba haka bane saboda matsalar da annan mu wasu daga cikin mu suna can can Allah ya yi rayu ba su iya zama ko ina sai can mu ma nasu ga sunan sa kaɗe da mu to don Allah fitina ta ta kace mi kake tunani yadda mu za mu yi musu banna a nan su ma can kuma nasu sai ya muni to yana da kyau mu zama masu hankali mu dinga auna karatu da abin da ya shafi waƙi kuma mu zama masu zurfin tunani kuma mu daina gaggawar yanke hukunci in abu ya faru yanzu irin sarkin musulmi ka ce mai ai arne ne ai bai san manzon Allah saboda ni ka shiga zuciyarsa wai bai fito ya nuna kishi ba to dole sai ya fito ya nuna kishi ai ba dole ba ne wannan bayyana da kake son ya fito ga miliya ya ba dole ba ne Allah bai dora masa ba kai ne kake ganin dole ya kamata shi to duk wayannan abubuwa wallahi ba karatu bane a tsaya kawai a karantar da matasa a ilmantar da su su san kima shugabanninsu sannan su daina ɗaukar a daina cewa kowa ya ɗo doka a hannu yanzu ga shi jiya sun zo sun bibiye wasu inyamurai cikin sokoto sun yi ta bugu sun sassace kayansu tun jiya tun karfe goma sha biyu na rana an karfe kasuwar sokoto har yanzu magari ko ina ba a zuwa an raunana wasu da dama hatta cikin musulman wasu ɓata gari sun yi amfani da wannan dama sun je sun yi ta ɗiba dukiyoyin 'yan uwansu musulmi ma don dama shi ɗaya manufarsu barna ta kace me a je a kwashe ganima da sunan jihadi to don ya kawo wannan jahilci da rashin fahimtar addini ai wala ta zirwa zaratun wizara ukhra wanda ya abu an ɗauka mai mataki a tsaya nan to me na ƙetare iyaka eh wai ku to kuna zanga-zanga yanzu wani babu wai sai ya to ya nuna kishi ne ina an ka ce ai haka ko kuna da awar wai ku sakwata garin shehu ne garin malamai to shehu haka yi Allah ya sawaka na akwai matsala haza wa khairul huda hadai wannan mafi alkhairin shari'a hadai muhammadin shari'ar manzon Allah la hadiya akmalu minhu babu shari'a da tafi kamala daga shari'ar manzon Allah fil ma'amura a doron duniya babu duk wanda za ka yi koyi da shi to ƙasa yake ga manzon Allah man faddalan na huda siwahu duk wanda ya fifita shari'ar wani annabi famariqun an millatin wannan ya balle daga addini a ga ya kafurta kenan duk sanda za a ce ma ga shirira annabi ce a kawo mata malam wani ko a barka daga iyaye da kakanni abinda suka zo da shi to shine an millatul islami bil kulliya gaba ɗaya ya bar musulunci auƙala ya ce ko kuma hukumu siwahu hukuncin wani annabi khairun ya fi alkhairi ya bata wai ce mai an kai ga tsarin annabi ya ce a tsarin da wani ya kawo ya mahina annabi da shi ma wannan ba musulmi ba ne sawa'un ya faɗa bilisanil maƙal ko bilisanil hal duk da ya kafurta ko bai fito ya faɗa ba aikin shi ya nuna fifita hukuncin wani annabi akan na annabi to ya bar musulunci min hukumihi daga hukuncinsa fa hakum alaihi bi riddati kai hukunci da cewa yayi ridda aw qala ko yace fi maqadurina wai mu mutane muna da iko yana cikin abin da yake iko mu ne an na jan za mu iya fita an mukuta ba hukumin shari'ati daga abin da shari'a take hukuntawa au hade hukumin shari'a ko kuma muna iya fita daga shari'ar hukuncin shari'a ma'ana ba dole ne mu yi aiki da shari'an nan da annabi zo da ita ba kamar yadda yawa daga cikin sufaye suna da wannan aƙida shi yasa sun ka fito da wani abu sunansa haƙiƙa to ma'ana haƙiƙa shine ka aji shari'a ƙur'ani da hadisi kwata-kwata babu wajibi a kanka babu haram a kanka babu musahabi a kanka yanzu kai da haƙiƙa kake aiki a babu kai kawo ce wannan ka wuce wannan in dai ka riga ka yi shuhudul haƙiƙa to shi kenan kuma in ka yi abu ba a ɗauko hukuncin shari'a a ɗora ma don an ga kayi zina ba a ce ya kayi laifi a ce ai a bulale shi ko a jefe shi don ka sha giya ba a cewa ai kayi haram shi yasa shehu ibrahim cikin asirul akabar ya ce wanda ya kai wannan matsayin zai iya kashe annabin allah kuma zai iya kore duk sunayen allah ya ce allah bai da suna ko ɗaya zai iya kore duk siffofin allah ya ce to a shari'a ya kafirta amma a haƙiƙa shine cikakken mumini wa huwa almu'minu haqiqatan haka ya faɗa yana nan cikin asirul akbar wa nurul abhar to shi yasa suka kawo wani abu akwai ɗariƙa akwai shari'a akwai haƙiƙa asali za ka shiga ɗariƙa ne in ka ƙara kusanci ka ƙara kusanci sai ka shiga shari'a in ka shiga shari'a ka kammala abin da kakai sai ka faɗa ɗariƙa ai haƙiƙa to da ka shiga haƙiƙa shi kenan yawwa magana ka yi wasalta da ka yi wasuli a nan kana iya yin komai za ka iya kisa za ka iya komai mu ba za a zo a ce wai a hukunta ka da shari'a ba saboda kai da haƙiƙa kake aiki shi wanda a cikin ajin shari'a to shi zai yi aiki da shari'a wanda a cikin ajin hakika shi zai yi aiki da aiki da ajin hakika saboda haka ba mai hukunta wani cikin su babu shi yasa ɗariƙa daban musulunci daban totally ba ma guda ba ne ba ma guda ba ne amma da yawa mutane ba su fahimci haka ba ba su fahimci haka bai da kasan shi an ci daban musulunci daban to haka ɗariƙa daban shari'a daban musulunci daban shi kashi shehu ibrahim a tafsirinsa suratu tauba ya yi wata magana yake cewa yana magana ne kan ridda a musulunci ya ce kamar yadda a cikin musulunci shari'a akwai ridda akwai abin da za a ce kabar musulunci ya ce to ita ma ɗariƙa tana da wannan ya ce kuma warriddatu ani shari'ati ka yi ridda ka bar shari'a khairun minar riddati ani ɗariƙati ya fi alheri da ka bar ɗariƙa gara kabar musulunci da kabar ɗariƙa kaga kenan ɗariƙa daban musulunci daban bal ma ɗariƙan ma ta fi musulunci wani a tafsirin safiri ya da tafsiri a mujallari na uku tsakanin shafi na ashirin ko da biyar ko da takwas farko farko suratu tauba ya kawo wannan eh a gani saboda haka ɗariƙa ba addini ba ce shehu ya rabi saboda haka mu ba za ku wahalar da mu tun da mun kai karatu mu ba za ku wahalar da mu ba eh ba wani shaidani da zai ce muna ai dariƙa istighfari hailala salatin annabi ha wannan ba dariƙa bane wannan musulunci ne duk wannan abubuwa da kakkawa musulunci ne manzo Allah ya zo da su Qur'ani ya zo da su shi kuma shehu ya ce ana ridda a bar ɗariƙa kuma da ka bar ɗariƙa gara ka bar kun ga ya kamata ya kawo hujja to amma sai kawo wani dalili na ban dariya sai ce wai saboda shi musulunci in ka bar shi ka sake dawowa to dawowar taka ta roshe wancan abin da kai al-islamu ya jubbu ma qablahu ya ce amma ita ɗariƙa in ɗan ɗariƙa ya bar ɗariƙa har abada ba abin da zai mai kare can da ya samu ko da ya gyara wannan shine hujja wannan shehu ibrahim ha eh ba irin su shehu ɗaya rubuce bale a ce wa'annan ba su gane karatu ba to shi shehu ibrahim ya yi karatu kuma ƙur'ani yake fassarawa tafsiri ake yi ha eh eh eh akwai ɗan ɗariƙa da ya kai shekara biyu ya taɓa gaya mai wannan magana ya ce shi kuma ya yi imani inda ya ga wannan magana ya bar ɗariƙa ya je bincika kuma ya gani ko bai bar ɗariƙa saboda dama don Allah yake to su adda wannan tsari sai suna kafa hujja cikin hujjojinsu ga ta nan malam zai kawo kal khadri ma' Musa sai suka ce kama khadir da annabi Musa suka ce wai annabi Musa shi da shari'a yake aiki khadir kuma yana aiki da hakika haka sun ka faɗa tunda ya kashe yaro bai laifin komai ba ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza to ai malam ne zai yi bayani fazalika kafirun to wanda ya faɗi waccan magana kafiri ne wanda ya ce wai ana iya barin shari'a a shiga wani abu ko shi hakika ko wani menene wannan ba musulmi ba ne eh fi ƙaulihi cikin zancensa min duni ayyati mirrati ba tare da wani shakka ba to amma magana ku dangane da kadiru ku sufaye su ne yake wa raddi anan yan ɗariƙa yake wa raddi fal khadiru shi khadiru laisa bi shar'i musa mulzamu dama ba da shari'a annabi musa yake aiki ba dama shari'a annabi musa daban tashi daban mu kuma nan da mu da ku duka da shari'a annabi muke aiki to ya za a ce wasu su yi riko da shari'a annabi wasu a ce ba za su yi ba shi kadiru da wata shari'a daban yake aiki da ita ba ta annabi musa ba ashe kaga don bai bi annabi musa ba ya yi laifi na ɗaya kenan ba a wajabta mai yabi shari'a annabi musa ba iz kana fitta haƙiƙi me dalili saboda khadir a cikin zance na ta haƙiƙi na gaskiya ya kasance ahala nubuwatan annabi ne ba waliyi ba ne amma su sai suka zo suka makale suka yi tsayin suka ce ai waliyi ne ai waliyi ne sai suka makale ga wannan abin to daga nan sai suka buɗa ma waliyai ƙofa har suka zo ta kai su ga cewa akwai waliyan da ma sun fi annabawa haka suke faɗa akwai waliyan da sun ɗara annabawa sun ɗara manzanni yana nan cikin jawahirul ma'ani da sauran littattafai to dukkanin malamai irin su ibnu hajirin al-asqalani da sauran malamai su shekul islam ibnu taimiyya duk sun yi bayani sun kawo hujjoji cewa khadir annabi ne domin da ya ƙara abin da yake duka daga ƙarshe mi yace wa ma fa'altuhu an amri kenan wahayi ne to shi shehu abin da yake yi ha da umarnin wa yake yi shi shehu shi ƙur'ani ne ya ba mu shaida cewa abin da ya yi ba daga kansa ba ne kenan tun daga ba daga kansa bane daga wurin waye to shi shehu da ya yi kaza ya kaza ya kaza ya kawo nasi inda shi ma za a ce wa ma fa'alahu an amri wal khadiru kuma annabi khadir kuma akwai wata magana da suke yada ta ƙarya cewa wai har yanzu yana nan rayi wai bai mutu ba tun ba zamanin annabi musa wai har yanzu yana nan su faye shi yasa al'imamu suyuɗi ya ce yana magana kan masu ƙirƙiro hadisai na ƙarya ya ce mataki-mataki ne ya ce amma dukkaninsu wa sharruhum sufiyatu qad wada'u muhtasibina al-ajra fi ma yadda'u waɗanda suka fi kowa zama matsala wajen ƙirƙiro hadisai na ƙarya ya ce sufaye ‘yan ɗariƙa sun fi kowa illa su suka ɓata addini duk wani mugun hadisi in kan lalaba sai kaga wani mugun sufi ya kirkiro shi don ya bata addinin Allah ya ci mutuncin sunnar manzon Allah kuma wai da an ka tambaye su me yasa kuke haka suka ce mutasibin al-ajara wai lada muke nema Allah ya bamu inna ma nakadhibu li rasulillah mu muna yin ƙarya ne don mu taimaka ma annabi ba muna yin ƙarya bane don mu cutar da annabi haka suke faɗa To sai malam ya ce, Mata ala sahihi, Khadir ya mutu, bisa zance ingantacce, walaisa fi takhalidihi fi shar'i ayyu adillati. Babu ayyu da adillatin wasu hujjoji fi takhalidihi kan cewa ya dawwama har yanzu yana nan. Fi shari'a cikin shari'a, Ƙur'ani bai faɗa ba, manzon Allah bai faɗa ba. Saboda haka mu za mu ce ya mutu. lauka na hayyan wa jami'u ma yurwa dukkanin abin da ake ruwaitowa bi tsuli hayatihi cewa rayuwarsa ya yi doguwar rayuwa kazibun duk waɗannan ruwayoyin ƙarya ne wa muhtalaqun abin ƙirƙira ne mina sufiya a gani wa ya ƙirƙiro shi sufaye yan ɗariƙa Allah sun daɗe suna gurɓata addini sun daɗe Hmm? har wani hadisi sun ka kirkiro wai man arafa nafsahu faqad arafa Allah wai da ka san kanka ka san Allah ba sai kai karatu ba inda kai ka san kai waye to shikenan ka san Allah ba sai ka je makaranta ba su bai ba ka gane 'yan damfara ne sai kana karanta littattafansu wata magana ba sai ka yi kuka wallahi wata magana sai ka yi kuka haka suke wasa da Allah in ka ga yadda ibnu arabi yake gaya ma Allah kazaman maganganu sai ka yi mamaki akwai inda yake siffanta Allah da mace a cikin alfutuhatu nashi da fususul hikam ya ce cikin dalilan da ya sama maza suke yawan son mata saboda Allah ya yi tajalli cikin zatin mata shi yasa annabi ya ce an ƙawata mai son mata saboda Allah ya yi tajalli cikinsu ne na gani ko inda yake siffanta Allah da jahilci gaji ya ce Allah bai fahimci kaza ba duk suna nan rubuci ku dinga saya kuna karanta a ce a ɗaya za ku yi inna lillahi eh mu ma karanta muka yi muka gani ku dinga saya kuna karanta za ku taimaka ba addini wallahi za ku yi jihadi to matsalar da aka samu wasu istilahat suka kirkiro kuma da gangan sun ka kirkiro su kamar yadda wani malamin ya rubuta don ɗaya su ɓata addini wasu alfa suka kirkiro har da laraba ba su amfani da su kuma suka aza ta yadda kai in baka cikinsu ko ka karanta baka ganewa ba za ka fahimta ba hmm? ba ka ganewa tushe za a yi su yaran nan yan ɗariƙa sai ka sun ce ai ba a ganewa sai su makale ga wannan tun da karatu ne bai yiwa ka ce kowa bai gane a wai sai kai kuma ni na yi sufancin misali da ana karantar da ni yanzu don na bari kuma ka ce karatun da na ya gudu wannan ya hauka ce eh to ba duk cikin littattafai na larabci ba littafi mai wahala karatu irin littafin ɗariƙa wannan gaskiya ne saboda sun ƙirƙiro alfazu ga yadda laraba suke nufi da kalma ba amma su sai su ƙirƙiro ta sai su ba ta wata ma'ana ta daban ƙwarai kuwa ba'idan anil ma'ana wanda ƙwaƙwalwa ma ko kawo ta bai sai su azamata eh sun sun zo suna faɗa abinsu sun san abin da suke nufi amma kai sai dai ka zan ɗan kallo a ba ka fahimta to inda Allah ya taimake mu wasu su sun rubuta littattafai suna sharhin istilahatu nasu kamar shi ibnu arabi ya rubuta littafi mai suna istilahatu sufiya yana na an buga shi ana sayarwa kasuwa mu sufaye in mun ka ce kaza kaza muke nufi in mun ce alfana'u kaza muke nufi in mun ce almahau kaza muke nufi in mun ce alwasul kaza muke nufi in mun ce ashuhudu kaza muke nufi in mun ce annafsu kaza muke nufi haka ai ta kawo su yana shari haka as-saharwar di shi ma yayi awariful ma'arif shi ma yana nan akwai su irin su al-mu'jamul al-mu'jamus sufi suna da yawa yana da ka ɗauko jawar ma'ani in baka zai tsila sai kaga bai karantuwa ya karantuwa amma hakikata su bata addini saboda haka za ku bai wa addini gudunmawa ba wani babban jihadi yanzu sama ga wannan kun san cewa wai illa shi'a ba ta kai ta ɗariƙa ba? A ba kowa ya san da wannan ba, ƙwarai kuwa. Duk wata guba da ka sani cikin shi'a akwai ta cikin ɗariƙa. Duk abin da za ka kawo na shi'a na illa, ina da goma irin sa ɗariƙa. Ko mine ne, in ka kawo kuma zan gaya ma. ya haka ce zagin sahabbai ko? To su Allah ma suke zagi. To da zagin sahabbai da zagin Allah wani. Eh? Duk ‘yan waƙoƙin nan da kake ji ana yi da akwai shafa a littafi fa. Eh? Baba oban Allah, wannan ba zagi ba ne? Duk akwai su rubuce fa. Sosai. to shi ana yin wannan ka taɓa jin ɗan shi a ya zagi Allah? mu dai karatu kawai kawai bambanci shine su shi'a suna bayyana su kuma ɗariƙa dama asali sun yi wasiya a ɓoye sirri duk abin da yake sirri ne a ɓoye shehu ibrahim cikin jawahirun rasa'il yana cewa iyakum wa ifsha a sirri ligairi ahalihi ce ka shaidan ku da faɗin asirin ɗariƙa ga wanda ba ɗan ɗariƙa ba yana bambanci kawai amma wannan sirrin wanda shi ne muke ɗan zaƙulo wani abu ba duka ba muna ɗan bayani amma kun ga yadda duniya ta yamuce to inda za a fito da sirrin na a dinga bayani ai sai kare da ɗariƙa malam wallahi malam za mu samu wani lokaci mu dan zo da wasu littafai za ku ji wasu abubuwa wai sai ka ce wai mai faɗo ga magana yana da hankali ka gani wannan bayan mun yi wani karatu kan waliyai masu shan giya buka kawo shehu ibrahim suka ce za su yi karata na ci mutuncin shehu shehu waliyan allah ne shehu masoyin annabi ne shehu kaza kaza kaza kaza kaza kaza eh a'a zagi wanda ni shaka wannan ai ban san iyakar shi ba kanin masu turo sako da masu kira wani haka dai zai ja ya buga maka zagi ya kashe waya ce wani ya turi text a ƙwarai kuwa mamaki ne ai ba abin mamaki ba yanzu ba ga yan hakika ne na shan giya ba suna shan giya su yi zina da sauransu su ɗan anti eh giya halacce zina halacce da sauransu to a ina suka gani wa ya karantar da su a littafi suka gani kuma akwai shi rubuci ai wani ɗan ɗariƙa ya kira ni cikinsu daga kano ɗan hakika ba ka san shi ba ba ka bibiya kila zan turo ma wasu bayanai na shi za ka san ɗan anti sosai dama yana tafsiri duk shekara na'am a wanga malamin ɗariƙa ne fa tijjaniya a gane shi yana bayyana ɗariƙan ne aikace abin da aka ce a ɓoye shi shi yake bayyana kuma yake kira zuwa gare shi to sai suka samu matsala tun da su waɗanda suna ɓoyewa kaga da a littafi suka gani wani ya kira ni daga kano zai kare shi shehun sai ni ce mai zan maka wata tambaya daya shin babu shan giya a ɗariƙa ita ɗaya amsa da nake son gaban shan giya a ɗariƙa laifi ne muƙaddara shehu ibrahim bai sha ba a ɗariƙa mutum ya sha giya laifi ne sai shu'i to yana iya yiwa a samu wasu na sha wasu ba sa sha ni ce a ni ba shi ne tambaye ka ba a littattafan ɗariƙa laifi ne a sha giya shi dai za ka faɗa ba ni abu ba ne to ka gani kuma karatu da zo ne ba na kawo malami kusan bakwai malaman malaman malaman shehu ibrahim daga mai shan giya sai mai shan wiwi sai mai zina da jaka sai mai liwaɗi ba ka ji karatun ba sai mun ka kawo shehu ibrahim nita to yanzu su duk waɗanda duk kun yadda da abin da aka faɗa kansu shi yanzu shehu ibrahim ne shi ɗaya na tsarkakakke Allah ya zawaga. Bari dai mu ƙarasa. Lauka na hayyan da ya zamo annabi Khadir ya zamo raye fi hayati Muhammadin a rayuwa annabi Muhammadu. La'ata da ya je ma annabi Muhammadu wa baya ahu ya masa mu baya. Biduni rawiyatin ba tare da wani jinkiri ba. amma bai zo ba mu ji ba a ruwaito mu da cewa ai annabi khadir ya taba zuwa yayi mubaya'a ga annabi ba wala jahadanna kuma da yayi jihadi hudita Allah ya sa a shiryar da kai ta hata liwa'ihi karkashin tutar annabi duk yaƙoƙin da annabi ba mu ji an ce annabi khadir ya zo ya taimaka wa annabi ba kuma a cewa yana nan a duniya sai ce wala makhtafa an zalika fil bariyatin da wannan bai boyu ba a cikin halittu kai dama an taba samun wanda ya ganshi ko ku da ke da'awa yana raye ba wa sufin da ya taba cewa ya ga annabi kadir babu to kaga babu shi ke to tun da ba wanda ya taba ganin shi to yana dalilin cewa yana nan sai ce kuma kisasun ku dai kun kawo wasu labarurruka yuzakharifuha wanda al'abalisatu maɓarnata mutanen banza yu zakarifuha suke ƙawata ta sai su yi mata ado magana za su ƙirƙiro sai su yi mata ado sai ka ɗauka gaskiya ne al'ula wa'yancan da ka ji an ambata a baya sufayi kazabu alaihi sun wa annabi khidir ƙarya fa bi isaha ta yi muni min kizbatin daga ƙaryar da sun ka ƙirƙiro suka jingina ma dangane da shi annabi khidir la yi ba a gwamayawa ba a haɗawar almakhaluku bawa abin halitta bil khallaki da Allah mai yawan halitta fi wawin a kawo wal adafi ay adafi bi amrin dangane da wani al'amari ta'abbudin bi amri ta'abbudin da wani al'amari wanda ya shafi bauta wa mashi'ati ko al'amari wanda ya shafi ganin damar Allah ai abinda ake nufi la taqul ce ma sha'a rabbi abin da Ubangiji na ya so wa shi'itahu sai ka sawa wal adabi ka ce wa shi'itahu da abin da kai ma ka so to wannan bai halatta ba eh saboda ka daidaita bawa da Allah duk abin da ya shahi bauta to ba a sawa wal adabi tsakanin Allah da bawa wa atuf in haka na bukata kai adafi bi summa ka ce ma sha rabbi ثم شئته كما أتى بأدلتي كما يدي يزو تكين حديثي دليلين النبي صلى الله عليه وسلم وترانا ونيتي ما شاء الله وشئت من da Allah ya so kasu ce bal ma sha Allah wahada kade ce abinda Allah ya so shi kadai ni cire ni ba a musharaka tsakanin bawa da Allah. Wal ƙaulu fi lau, zance dangane da faɗin kalmar lau, wa hasbi ko cewa hasbi ya ishe ni, haka za a yi ita ma irin hukuncin ta hukuncin summa. An gane ku? labil wawi a ƙafu halikati ba a amfani da wawan wajen goya bawa halitta tare da Allah. Hmm? Yawwa, ɗaka cewa ba don da kaza ba, da kaza bai faru ba. Ko ka ce hasbi Allahu wa hasbi fulanu, Allah ya ishe ni kuma wane ma ya ishe ni. to shi ma ba ka faɗan haka sai dai ka sa summa da sauransu ko laulallahu wa laula fulanun lakana kaza to shi ma duk wannan bai halatta ba ai ba don Allah ba ba don wane ba ko da hausa za ka ji ada faɗa a in ba don Allah ba don ka ba da na shiga uku eh to duk wannan naƙasu ne ga tauhidi ba a haɗa bawa da Allah a majali na tauhidi tsara eh eh Allah gaba ai kuskure ne ba daidai ba ne kama a taya a ce sannan yahi ba a sawa wal adabi kace mi eh summa lil ataf ba ka yi hurufil adafi ba hmm a to kai na hawan kana da gyara ke summa ai tana cikin hurufil adafi Eh, ita tana fa'idantar da jinkiri in ka ce ja a zaidun sun ma'amurin zaidu ya zo sannan daga baya amru ya zo akwai tazara tsakanin su kenan ba tare sun ka zo ba sai da an ga ɗan samu lokaci mai tsayi bayan tahowa zaidu sannan amru ya zo ita kuma wawan ba ta nuni haka in ka ce ja a zaidun sun wa amrun to yana ya ɗaukar tare suka zo ka gane yawwa in ka ce misali sha'a fulanun ko sha Allahu wa fulanun to sai ya ɗoka sai ya zanke na yana ka gwamaye mashi'ar Allah da ta wani halitta sai zan baka bambance ba tsakanin mashi'ar Allah da ta bawa kuma ka gaba guda ba ne Allah daban bawa daban sai ya zanke na yana yiwa mashi'ar bawa ɗin ma kama ka nuna tafi ta Allah amma in ka ce sha Allahu summa to yanzu ta Allah ta fara zuwa ita aggar kuwa ita ajigu sannan ta wane ta zo daga baya to shine ake kokarin a gyara tauhidin mutum ba don ka a buɗe mashi ɗan ƙofa a babin tauhidi to sai mi sai ulumul qur'an سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته